wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shikenan batta آه، روضة الناظر وجنة المناظر يومنا درسنا ستين دا الشدة ستين دا الشدة دي دي إن شاء الله تبارك وتعالى أتكين ونن إذن يوم وذا سيئتنا muna magana ne akan sabanin malamai dangane da aiki da khabarul wahid an ce khabarul wahid ana nufin hadisin mutum ɗaya malam ya kawo hujjoji daga sahabbai da tabi'ai cewa suna karɓan khabarul wahid ya kawo kuma wasu hujjojin da suke nuna raddi da juyar da khabarul wahid din labarin mutum daya to amma shi ibn qudama Allah ya masa rahama yana da ra'ayin halaccin aiki da khabarul wahid din shine yau zai ba da amsa akan dukkan jawaban da aka kakawo na in karban khabarul wahid din yace qulna aljawabu min wajhaini ahaduhuma anna hadha hujjatun alaihim fa innahum qad qabilu hadhihi alakhbar allati توقفوا عنها بموافقة غير الراوي له ولم يبلغ بذلك رتبة التواتر ولا خرج عن رتبة الآهاد إلى رتبة التواتر والثاني أن توقفهم كان لمعان مختصة بهم فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين ليؤلمهم أن هذا الحكم لا يؤخذ فيه بقول الواحد نيه وأما أبو بكر رضي الله عنه فلم يرد خبر المغيرة وإنما طلب الاستزهار بقول آخر وليس فيه ما يدل على أنه لا يقبل قوله لو انفرد وأما عمر رضي الله عنه فإنه كان يفعل ذلك سياسة لتثبت قل يتثبت الناس في رواية الحديث وقد سر به فقال إني لا أتهمك ولكن خشيت أن يتقول, يتقول الناس على رسول الله وعائشة رضي الله عنها لم ترد خبر ابن عمر وإنما تأولته إن ذاك يتنوى جيه malamin ya kawo maganganun ko riwayoyi a da suke nuna ba a karbi khabar wahid ba da yawansu kuma ke da khabar wahid ba hadisin zuliyadai ne da manzala ce haƙun ma ya ƙulu zuliyadai mirasul jadda gado na kaka da aka kawo kes ɗin Hussein na Abubakar Umar Abu Musa al-Ash'ari ya zo gidansa ya mai sallama sau uku ya dawo ya ga bai gan shi ba ya bincike shi ya ce yana da hadisi Umar ya ce sai ya nemo abokin shaida Aliyun baya karban labarin wasu sai sun rantse aliyu ya juyar da zancen ma'akal ibn sinan al'ashja'i a kan ƙisar barwa binti washiq ibn umar allah yarda da shi ya juyar da hadisin abu huraira da ya ce man salla alal mayyit falahu qiradun na na aisha ita ma ta juyar da hadisin ibn umar cewa innal mayyita yu'adhabu bi bukai ahli alayhi to wannan kamar gaskiya wata mushkila ne da za ta iya arkala tunanin karban ko aiki da kabar wahid amma malamin ya ce zai ba da amsa ya ce wal jawabu min wajhaini amsa za a bayar ta fuska ma guda biyu ne ahaduhuma na ɗaya shine ai waɗannan hadisan da duk suka kawo su malaman hujjatun ne alaihim hujja ne a kansu don saboda annahum qad qabilu sun karbi waɗannan hadisai allati tawaqqafu anha wanda suke tawaqqufi akan su ba su aiki da su ba bi muwafaqati ghairi rawi lahu sai da aka samu ƙari na wanda ba shi kaɗai ya ruwaito ba bayan wanda ya riwaya ɗin wani ma ya taimaka mana wannan ɗin ma ba khabar wahid ba ne ba kuma bai kai haddin tawaturi ba bai kai haddin tawaturi ba kuma bai fita daga matsayin ahad din ba ya kai martaba ta mutawatiri mana su kansu waɗannan hadisan ahad din ne duka waɗannan hadisan da suka kakkafa hujja da su din ahad ne ne su ma don dubba abu na biyu malam ya ce an tawaqqufahum tsaya wanda suka yi basu karbi riwayoyin nan da aka faɗa ba shi annabi da kuma sahabbai kana li ma'anin muktasatun bihim saboda wasu ma'anoni ne suka keɓance su su misali fatawaqqufun nabi sallallahu alaihi wasallam fi khabar dhil yadaini wanda Allah ya tsaya bai karbi labarin dhil yadaini ba da da yace a haqqun ma yaqulu dhil yadaini dan annabi ya koya wa sahabbai anna hadal hukuma irin wannan hukunci na a yi wa mutum tambihi cewa ya tauye ya rage wani abu a sallah alhali shi wanda ya faɗa ɗin fa ba shi kaɗai ya bi limamin sallah ba irin wannan hukunci na a sa mutum ya zo ya ƙaro wasu rakoyi a sallah irin wannan tambihi la yi wa fihi bi ƙaulil wahid ba za a karɓa da da zancen mutum ɗaya ba sallah mai raka'a hudu wani ya zo ya ce maka kame da ita raka'a biyu ya ce kai to irin wani annabi abin da ya sa ya ce a haƙun ma ya ƙulu zuli ya daina ɗin saboda a nuna mutane irin wannan ba da labari akan cewa ai an rage sallah a ƙaro wannan ba a karɓar ra'ayin mutum ɗaya a ciki da haka ba wai ba wai wani abu ne a bani sunan shi da yake tabbatar da koran duk wani hadisi na kabar wahid ba irin wannan hukunci ne mai nauyi dole tunda duk a masallacin aka yi sai an tambaya an bincika kaji amsa na'am ƙwarai kuwa ƙwarai ƙwarai akwai ƙarina a waje da ta nuna shakkar shine duk sauran bawan ne magana kuma abu ne mai muhimmanci na sallah sai annabi ya ga bai kamata kawai ya tashi ya ƙaro raka a biyu ba tare da yayi mai ya yi tasabbut ba sannan wa amma abubakar falam ya rudda khabar al-mughira abubakar ai ba inkari ko kore hadisin mughira ya ba na cewa an bayar da ɗaya bisa shi daga jadda kaka a'a ya nemi istishar ne bi ƙauli sahabiyin akhar wannan ƙarfafa zance ne ba wai ya ƙareta ba ne kaga za a iya gaya maka magana ka yadda ka gane tabbatar da kai da ƙarfafa ka idan da baka yadda ba da kwata-kwata ai ba za ka karɓa ba cewa za ka yi azancen mu ɗaya ne da haka shine wannan ake ce da shi mai istishari me istishar ka samu wani labari wanda ya gaya ma ɗin ka yarda da shi amma sai ka daɗa tambaya ina fata ana fahimta wani ya ce maka a insha Allah sati mai zuwa za a yi karatu abokinka ne sai gane ka yarda da shi ka aminta da shi sai ka samu wani sai ka ce ai an ce za a yi karatu wani sati ko haka ne za a yi karatu ko yanzu wannan ya nuna ka karyata wancan ne istizhari ne wannan kula da wannan aiki annabi ibrahim ta ina eh na'am eh qala eh arini kayfa tuhil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi da haka abubakar me yayi istizhari ne yayi Allah ya masa rahama um wa inna ma talaba al-istishar bi qawlin akhar وليس فيه ما يدل على أنه لا يقبل قوله لو انفرد a cikin hadisin na abubakar babu abin da ya nuna cewa da shi kadai ya faɗi magana nan ba za a aiki da shi ba babu sai ce wa amma umar radiyallahu anhu fa innahu kana yaf'alu zalika umar daman ɗabi'arsa ne kowa ya sani idan mutum ya gaya masa magana yakan tambayi wani ko yakan nemi wani ya gaya masa shi ba wai yana ƙin yadda da ba wai asali yana koran kabar wahid bane shi daman ɗabi'ar san an gaya mai magana sai ya ga na biyu haka halinsa yake kuma ba inda za a yi da shi sahabi ne shi haka yake kamar wata siyasa ce yake yi wato al'akhdhu bi bi mabda'i saddi az-zara'a kenan lamna tajawuz على الرواية من غير تثبت yace li yatasabbata an-nas fi riwayat hadis saboda mutane su yi tasabbuci a wajen riwayar hadisi a wa qad sarraha bihi kuma ya fada fili wato cewa shi yana yi ne dan ya sa mutane su tabbatar da hadisi yace ni lam attahimuka ka gani aya ma wannan magana ma kadai ta nuna cewa ba ba inkarin khabar wahid din yake ba yace ni ba tuman ka nake ba walakin ne khashitu an yataqawwala an-nasu ala rasulillah ni tsoro nake ji kada mutane su su kaya annabi wata magana sai Aisha ita na na Aisha lam tarid khabar ibn Umar lam tarudda bata yi inkari ko ta kori hadisin ibn Umar ba tawilin sa ta yi ta juya shi da shi ne daga zahirin sa tace yakfirullahu li abi abdurrahman amma innahu lam yakzib ka gani a riwayar ta faɗa ta ce Allah gafarta Abu Abdurrahman ba ƙarya yayi ba shikenan walakinnahu nasiya aw akhta sai dai yayi kusiyatin yabki ahluha alaiha annabi ya wuce ta wajen ba yahudiya ne iyalanta suna yi mata kuka sai ce innakum latabkuna alaiha wa innaha latu'azzabu fi qabriha sai ta ce nana Aisha kenan kai da da ibnu umar ya ce innal mayyita la yu'adhabu bi bukai ahli alayku na Aisha da aka ce ta yi inkari gyara ta yi wa shi ibnu umar ta ce ya zo wato wucewa ne annabi ya zo wucewa ta wajen wata bai yahudiya sai yan uwanta suke ta mata kuka ta mutu suna ta kuka suna ta kuka ta ta ta ta mutu shine a manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa kuna ta mata kuka gashi kuma ana taimata azaba a kabarinta ita aisha ka san mai ta fahimta kuna mata kuka gashi kuma ana ta mata azaba a kabarinta ba yahudiya ce kuna mata kuka kukan kuma bai hana ba ana mata azaba a kabari to sai shi ibnu umar sai ce ai annabi ya ce Allah yana yi wa mamaci azaba bi buka'i ahlihi alayhi yawwa ita a wajen na Aisha ba kukan ne dalilin azabar ba ina fata ana fahimta kuma ita nan abinda take nuna ai ba annabi ne ya faɗa cewa innal mayyita la yu'azzabu bi bukai ahli alayhi ba wa fil hadisi ba tawil akwai maganganu da yawa akan shi hadisin da hukunce hukuncen shari'a da wayewaye da sauransu da sabanin malamai dan kaga ita cewa ta yi aisha ina so ku fahimci kisar fa da kyau ta ce ai hadisin ma ya saba abinda ibn umar ma ya faɗa ya saba wa aya ai wala taziru waziratun wizra ukhra wata rai ba ta ɗaukan laifin wata yanzu da ibn umar ya ce innal mayyita la yu'adhabu bi bukai ali alai lalle shi mamaci ana yi mai azaba da kukan iyalinsa a kansa waccan aya kuma ta ce wani baya ɗaukan laifin wani to meye laifin wanda ya mutu shi fa ya riga ya mutu yana kwance wasu suka yi masa kuka kuma ai mai azaba Aisha ta ce ai ya ci karin karo da ayar me ya Aisha me kisar hadisin sai ta ce a'a annabi ne ya zo wucewa ta wajen ba yahudiya da ta mutu yan uwanta yahuda suna ta mata kuka yan uwanta suna ta mata mai kuka sai ta ce kuna ta mata kuka shi ibn umar abin da ya ɗauka lallai kuka wa mamaci yana jawo azabar kabari gare shi to wannan dai wata matsala ce ta fiƙihu da saɓani ba kan da muke tattaunawa ba a ita gyara ta ce wa min al-malumi annahu kana yajibu alaihim talaqqi dhalika okay na tsallake ku ad-dalilu sani dalili na biyu yana cikin dalilu katsi wato na bautawa Allah da kabar wahid shari'a mata watar min infadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umara'ahu wa rusuluhu wa qudatahu wa su'atahu ila al-atraf ai mutawatirin abu ne manzo Allah yayi infad infad irsal annabi ya aika amiransa yan aikensa alƙalansa da waɗanda suke tafiya su je garuruka ilal atraf atraf ana nufin nawahi nawahil buldan ko kuma al'aktar mutum ɗaya annabi zai tura gari guda ya ce ka je ka yi dawa shi ba kabar wahid ba ne to kaga wannan ai wani mutawatir ne annabi yana aika mutum ɗaya ya tura shi ya je wani gari ya je ya dawa kaga wannan yana nuna mana ai babu damuwa akan aiki da kabar wahid li tabligh risala ko li tabligh al ahkam wal qada wa akhdh as sadaqat wa tabligh risala da hukunci da alƙalanci duk annabi yana tura mutum daya da karɓar zakka duk annabi ya tura mutum daya da isar da ainihin sakonsa duk ya tura daya da haka annabi ya tura mutum ɗaya ya isar da saƙo na addini da fara'idul millati da al'akamin shari'iyyar muta'alliqati bidhalika wannan sananna abu ne wa min al-ma'lumi malan ya ci gaba da bayani annahu kana yajibu alaihim talaqqi dhalika bil qabuli li yakuna mufidan والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ الرسالة ولم يكن ليبلغها بمن لا يكتفى به سننا أبو cewa. a wajibi ne a gare su su karbi saƙon da aka kawo musu bilkabuli su suwa ahlul atraf 'yan ƙauye 'yan garurruka da annabi ya aika musu mutum ɗaya dole ne su karba kenan kaga zaka ce dole ne a yi aiki da kabarul wahid a ɗauke shi tunda ku annabi ya aika mutum ɗaya ya tura shi atraf ƙauyuka garurruka litalakki zalika su karbi abinda al'umara'u da rusul da qudatu da su'atu suka aika musu ko suka kawo musu na alhakam da kuma zakka da bayanin fara'iduddin bil qabuli su yi iz'ani su yi taslimi kenan liyakuna ay liyakuna tabligu mufidan dan ya zama dama manzon Allah wan nabiyyu ma'murun bi tabligi risalati annabi an umarce shi ya isar da manzanci tun daga ubangijinsa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu yasimuka minan nas wa lam yakun liyuballighaha biman la yuktafa bihi ai manzo Allah bai zai isar da wannan hadin lamiri yana kuma kan manzanci ne da abin da ba zai iya isarwa ba wato annabi ya aika waɗannan mutane ahad ne don ya san za su isar annabi ba zai isar da manzanci biman layuk tafa bihi ba ba zai tura a isar da saƙon Allah da abin da bai isar ba idan kuna cewa tura mutum ɗaya ba a karɓan zancen mutum ɗaya to yaya annabi zai ta aika mutane da awa bima biman la yuktafa bihi da abin da ba zai isa ba da zai yi bayi don haka ya isar ne don ya san sun isa su isar ina fata da ba akwai kifaya in sun yi zance ya yi tun da an samu kifaya bihim waje ba kabulu akbarihim ya zama wajibi a karbi wato ainihin wato labarin da suka bayar wa dalilin salis annal ijma'a in aqada ala wujubi qabuli qawli al-mufti فيما يخبر به عن ذنه فما يخبر به عن السماع عن السماء الذي لا يشك فيه أو لا فإن تطرق الغلط إلى المفتي كتطرقه إلى الراوي فإن كل مجتهد وإن كان مصيبا فإنما يكون مصيبا إذا لم يفرط وربما ظن أنه لم يفرط ويكون قد فرط وهذا عند من يجوز تقليد مقلد كو مقلد بعض الأئمة أولى فإنه إذا جاز أن يروي مذهب غيره لما لا يجوز أن يروي قول غيره تو malan ya ci gaba da bayani dalili na na, gaba wanda yake nuna mana wajibi ne mu yi aiki da fatawa ko khabarul wahid ya ce ana bauta wa Allah da khabar wahid saboda al'ijma'in aqad ala wujubi qabuli qawli al-mufti malamai duka sun yi ijma'i an kulla ijma'i cewa wajibi ne an kulla ijma'i cewa wajibi ne a karbi wato fatawar malami idan ya bada fatawa ta daidai qawlul mufti al-alimu shar'i alladhi ta'ahhala lil ifta'i malami na shari'a da ya cancanta ya bada fatawa in ya bada fatawa kam ba dole abi ba to akwai wani ba mu'tazile ko wani fatawar da kuke karba na malami guda ɗaya da yake bada ba kabar ruwayid bane kun gane ku da dalilin ai ijma'i ne malamai suka yi in malami ya kai martaba ta fatawa in ya gaya muku ya ce kaza ba za ku yaki da shi ba za ku yaki da shi to wannan ma dalili ne na'am e na'am asali me e idan mutum amintacce ne eh warai kuwa ka gani duk annabi duk annabi in yazo shi ma shi yake bayanin kansa yace shine wani ayi shi kadai ne in ba an samu halaka ne yanzu duk wanda zai ce Allah saka da alkhairi ka bada gudunmuwa duk wanda zai ce kar a karbi wato khabar wahid to yaya zai yi da fatawoyi fatawa wannan magana da ibn qudama yake ta karfafawa gaskiya tana da karfi sosai ai aiki da ita to shine yace ala wujubi qabuli qawl al mufti ko yace kuma fi ma yukhbiru bihi an zannihi ne ai akan abin da yake bada labari da shi na ainihin wato me zatansa ko mafi rinjayen zatansa cewa akan daidai yake fi ma yukhbiru bihi الراوي عن السماع الذي لا يشك فيه أو لا بالقبول كينا labarin da ya ciyo shi ma ba ji ba ya ba da labari kuma baya shakka akan ya jiyo maganan nan ko ya karanto maganan nan ko riwayar da mai riwaya ya jiyo babu shakka kai tunda duk wani hadisi ingantacce ai babu shakka a cikinsa to ai a karɓi wannan ma shi ya fi cancanta ya fi dacewa idan ana maganar kuskure ya ce fa'inna taɓarruƙ al-galata ilal mufti ka taɓarruƙ al-galata ilal rawi yiwuwar a samu galat kuskure akan malami mai ba da fatawa daidai yake ai da yiwuwar a samu mai kuskure akan mai riwaya shi ma mai riwayan ai mutum ne shi ma muftin ai mutum ne to tunda an ce a karɓi labarin mai ba da fatawa to ai min babi aula wanda ya ce ya yi riwaya shi shi kaɗai daga wajen wani malaminsa kuma an abinta da mutumin nan a karɓa bari a ce ai zai iya kuskure tunda shi kaɗai ne to shi mai fatawar bai zai iya kuskure ba wannan duk ilzami ne malam yake mana li'anna al-mujtahida wa in ka yufarrit shi mai ijtihadi malami mufti mujtahidi yana samun daidai ne ya dace Allah ya bashi lada idan bai sakaci ba yufarrid a wajen bazlul wus'i wasifraghil juhudi sanya kokari li tahsili al-hukm shar'i wajen neman tabbatar da hukunci na shari'a yayi iya kokarin sa shi yasa ma ke ce da shi mujtahidi yayi baya bada fatawa akan wani abu na ilimi sai yayi kokari yayi bincike sosai wa rubbama zanna annahu lam yufarrid kuma da yawa shi mujtahidi zanna ai zanna almujtahidu cewa shi bai sakaci din ba kuma wai kunu kad farrat zai iya yiwa kuma shi a wajen sa ne bai sakaci ba amma kuma yayi sakaci farrat din ana nufin kassara ya tawi bai ainihin yi abu da kyau ba saboda watakila bai gama bibiyar dukkan ƙarfinsa da dukkan bincikensa ga baki ɗaya ba wajen tabbatar da wani hukunci zai tabbatar wahada inda man yi jawizu taklida a a muƙallid ba'adul a'immaci aula ya ce to kaga wannan hukuncin a wajen wanda yake halatta wani ya yi koyi ya yi ta kalidanci da wasu malamai to wannan kaga shi yafi aula shine yafi dacewa fa innahu idza jaza an yarwi mazhaba ghairihi idan har ya halatta ka rawaito mazhabar waninka kamar ka rawaito ra'ayin waninka lam lima la yajuzu an yarwi qawla ghairihi a'a idan har ya halatta ka rawaito mazhabin wani mazhabi ɗin gurungum to me yasa ba za ka rawaito zancen wani ba maganar wani abinda ake nufi a nan wasu takalidanci ga malamin da yake takalidancin wasu malamai idan ya halatta kai takalidanci shi yana yin takalidancin malaminsa ne a bisa zato mafi rinjaye to kai kuma kai ma ka zo ka yi ta kalidanci da shi to in har wannan ya halatta to me laifi a ce wai labarin mutum ɗaya ko kabar wahid an karɓe shi ga wani itiradi fa in kila haza qiyas wani zai ce ya za a zo ana maida mana amsa aka mana qiyasi la yufidu illa zanna wa khabarul wahid aslun لا يثبت بالظن ثم الفرق بينهما أن هذا حال ضرورة فإنا لو كلفنا كل أحد الاجتهاد تعذر kulna malam ya ce sai mu ba da amsa la nuslimu ba za mu ko la nusallim ba za mu sallama ba annahu a maznunun bal huwa maqtu'un bi annahu fi ma'anahu fa inna idza qata'na bi khabar al-wahid fi al-bay'i qata'na bihi fi nikahi wa lam yakhtalif bi ikhtilaf al-marwi fihi wa lam yakhtalif ha huna illa al-marwi anhu fa inna hadha يروي عن ظنه وهذا يروي عن غيره وقولهم إنه يفضي إلى تعذر الأحكام ليس كذلك فإن العامية يرجع إلى البراءة الأصلية واستصحاب الحال كما قلتم في المجتهد إذا لم يجد قاطعا ما لا يشيء ga wani itirazi akan wannan dalili ga waɗanda suke inkarin bauta wa Allah da khabar wahid a shari'a suka ce wannan magana da malami ya faɗa akan malami mai ba da fatawa ko bin mai muƙallidi kai kai taƙalidanci ka bi wani wanda shi ma wani taƙalidanci yake yi yana bin wani abin da ake nufin taƙalidanci ka buzancen wani ba tare da ka san dalilin da ya sa shi afwan ka buzancen wani ko ya ɗauke ne ko cajin ya ɗauke ko ka buzancen wani ka buzancen wani ba tare da ka san dalilinsa ba malami ne ka yadda da shi yana aikata wani abu na ibada kawai sai kai ma sai kai ta yi me dalilin saya baka sani ba masu halatta takalidanci sun ce to me laifi don wani ya yi riwaya shi kadai ba za ka karba ba to anan sai masu itiraz suka ce ya za a kawo mana kiyasi wannan ai kiyasi ne kiyasi ne wannan hada kiyas la yafidu illa dhann kiyasi ba abin da yake fa'idantarwa sai zanni shi kuma kabar wahid asli min usuli tashri'a la yathbutu bi dhanni baya tabbata da zato ko takhmini wa inna ma yathbutu bil qat'i wal yaqin sannan bambanci tsakaninsu ya ce an na hada halu darura wato neman fatawa ai larura ce amrun ta du'u ilaihi darura bukata take sa mutum ya fatawa saboda aghlabun nas ghair mushahidin larura dole a yi ta fatawa saboda majoratin mutane ba malamai ne mushahidai ba tunda ko ba malamai bane mu shaidai to dole san bai wani yi ba su da ƙarfin ilimi da za su yi bincike da kansu don haka sai me sai su bi wani ba laifi ba ne malam ya ce mu yanzu inda za mu kallafa wa kowa mu ce sai ya zama mu shahidi ta'azzar wannan zai wahalar akan mutane li adami ahliyatihim saboda ba su cancanta ba kuma in dai mutane suka kasa kaiwa kujerar ijtihadi to gaskiya hukunce-hukuncen shari'a da yawa za su zube ba za aiki da su ba tunda ba kwane ne karfin ilimi da zai bincike ya kai halin ijtihadi ba da aka tambayan ahlul ijtihadi fatawa ga ahlul ijtihadi da karban maganganun ahlul ijtihadi wannan abu ne larura bayan da za a yi tun da haka Allah ya yi wasu malamai ne wasu kuma almajirai ne amma shi khabarul wahid ba su zamanto wanda suke cikin larura a wajen karbansa ba larurar larurantuwan karbar khabarul wahid ba ta kai larurantuwan karban fatawa ba mala ya ce kulna ba mu miƙa wuya ba akan wannan cewa kiyasi ne maznun kiyasi ne na zato bal huwa maktu'un bi annahu fi ma'ana zance ne yankakke a kuma yana kan ma'anar a ba ni sunan shi a yaƙini yace idan qata'ana bi khabar magana muka yanke hukunci wajen karban khabar wahid a harkar kasuwanci to ai kuma za mu yanke hukunci da karbansa akan aure ma ma'ana duk khabar wahid ɗaya ne da khabar wahid ɗin aure da khabar wahid ɗin a a a kasuwanci duk sunansa khabar wahid kuma duk za mu yi aiki da shi a wajen Allah dariqun ne musawin daidai yake bai da bambanci walam yaktalib bi ikhtilafi al-marwi fi babu wani sabani dangane da abin da aka yi riwaya a ciki kama a ce wannan na kasuwanci ne ko wannan na aure ne ko wani abu babu wannan a shari'a walam yaktalifa huna illa al-marwi anhu ba abin da aka samu sabani sai kawai akan rawi wanda zai ba da labari akan abin da ya jiyo daga waninsa ko kuma mufti wanda zai ba da fatawa akan zato mafi rinjaye da yake kai fa inna hada yarwi an zannihi wa hada yarwi an ghairihi shi mufti yana riwaya ne da zatansa mai riwaya kuma yana riwaya ne daga waninsa shi mai khabar wahid ba wai zato yake yi ya rawaito ba a wani ne ya gaya masa ya rawaito shi mai fata shi kuma fa zatansa ne mai rinjaya yake aiki da shi shine hada yarwi an zannihi wa hada yarwi an ghairihi wa qauluhum na zancen mu'taridin akan dalili na uku da muka faɗa cikin dalilan bautawa Allah bi khabirul wahid cewa إنه يفضي إلى تأذن الأحكام معنى تكليف الأوامر بالاجتهاد كنا أكلفاوا gama garin mutane su zama mushahidai zai bayu zuwa ga wahalar wato tabbatar da hukunce-hukuncen shari'a a kansu saboda ba za su iya ba ni sunan shi ba za su iya kaiwa matsayin mujtahidai ba ya ce laisa kazalika ba daidai ba ne me dalili ai wai hukuncen-hukuncen shari'a ba sa ƙin yiwuwa ba sa ƙin aikatuwa don mutum bai kai matsayin ijtihadi ba daman cewa aka ka bauta Allah da abin da aka gaya maka فإن العامي يرجع إلى البراءة الأصلية عامي لما قال متن ودا با مالمي ba zai koma ne البراءة الأصلية da istisabul hal bi adam taklif cewa ba dora masa ba kamar yadda kuka faɗa a cikin akan almustahid dan haka sha'anin ami a wajen bautawa Allah da sha'anin mujtahid bukata su yi wa Allah bauta da abin da suka sani idza lam yajid qati'an in mutum bai samu abin da zai yanke hukunci a kansa kai tsaye ba sai kuma albara'atul asliya da istishabul hal to sai kuma shardantuwan wato maji'u khabaril wahid a an kulli rawin min ɗariƙai ne wai khabarul wahid idan ana so a yi aiki da shi kowane mai riwaya sai ya zama mutum biyu ya ruwaito daga wajensa wannan ra'ayi ne na al'imam al-jubba'i al'imam al-jubba'i zan sake bayani an samu wani malami da ya sharɗanta cewa kafin a yi aiki da kabarul wahid sai ya zama malamin mai khabar wahid din malamai biyu ne afwan yanzu misali kai kai ka bani labari na wani hukunci kai daya al'imamul jubba'i yana da ra'ayin cewa e zan karbi maganar yusuf shi kadai da ya gaya mini amma fa sharaɗi sai ya zama shi kuma yusuf a wajen malamai biyu ya karɓo wannan riwayan ko da shi kaɗai ya gaya mini ne an yadda ni na ɗauka na aiki da shi to amma dole sai me sai malamin malamin naka ya zama su su su biyu ne wata mushkila kenan wa zahaba al-jubba'i إلى أن خبر الواحد إنما يقبل إذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إثنان لم يروه عن كل واحد منهما ثم يروه عن كل واحد منهما إثنان إلى أن يسير في زماننا إلى حد يتعذر منه إثبات حديث أصلا وقاسه على الشهادة ما ليت وهذا باطل بما ذكرناه من الدليل على قبول خبر الواحد ولا يصح قياسه على الشهادة فإن الرواية تخالف الشهادة في أشياء كثيرة وكذلك لا تعتبر في الرواية في الزنا أربعة كما يعتبر ذلك في الشهادة فيه تو ما لا يكاو جوابي shi jubba'i abu aliyu muhammad ibn abdulwahab albasri ba mu'tazili ne wannan malamin mai wannan ra'ayin jubba'i din ba mu'tazili ne dan mu'tazila ne abu ali muhammad ibn abdulwahab albasri mutumin basra ba mu'tazili ne yana da wata ƙungiya ta bid'a da ake ce da ita jubba'iyya jubba'iyya da haka in kaji an ce abu aliyul jubba'i to dan bid'a ne ba mu'tazili shi a ra'ayin samalan anna al-khabarul wahid shi hadisi khabarul wahid ana karbansa ne idan wanda ya ruwaito shi daga annabi mutum biyu ne dole hadisin da za a yi aiki da shi ko daga annabi ne shi ya tsallaka har wajen sahabi ma dole sahabi biyu ne zai ruwaito shi dole da haka a gurin jubba'i sahabi ɗaya ya ruwaito hadisi shi kadai ya ce annabi ne ya gaya masa duk yawan sahabban nan abu aliyul jibba'i ya ce ya ce kamar shaida ne in mutum ɗaya ya baka shaida ai ba za karba ba sai ka ce a ƙaro su yawanci motar wannan fa suna amfani da hankali fa sai kun nutsu kada wani a je a watsa shi a can a bashi a titi اثنان إلى أن يسير في زماننا إلى حد يتأذر معه إثبات حديث أصلا هر متنبيو متنبيو متنبيو متنبيو متنبيو sai ya kai haddin da zai yi wahala a ce wani ya iya tabbatar da wani hadisi ba wannan tsarin ba dalilinsa shine qasahu ala shahadati yace kamar shaida ne yayi wannan shine al-istidlal bi qiyas ar-riwayati ala shahadati kamar yadda shahada ba ta tabbata ka tabbatar da wani haƙƙi sai an samu shahidaini sunaini masu shaida guda biyu to haka kabar wahid shi ma baya tabbata ya ce da shaida da ba da labarin riwaya a duk abu ne ne ba da labari ne riwayatu ikhbarun an subuti hukumin shar'i shahada ma ikhbarun an subuti haƙƙin shaksi to wannan ra'ayin ɓataccen ra'ayi ne bai da kyau ra'ayin abu aliyul jibba'i bai da kyau batil in an ce batil gairu sahih fala yustanadu ilai kar a dogara da shi ba a koma a gare shi malam ibnu qudama yace bima zakarna min ad-dalil ala qabul qabr al-wahid ala qabul khabar al-wahid saboda mun ga muku dalilai akan halaccin a karbi labarin mutum daya da zo an yi bayani a karatu a baya sai munakashar dalilin nasa yace wala yasihu qiyasuhu ala shahadati bai halatta ba qiyasin da shi Abu Ali al-Jubba'i yayi na khabar wahid akan qiyasi yace fa inna riwayata tukhalifu ash-shahadata fi ashya kaseera ai riwaya ai ba iri ɗaya bane da shahada ya za a hada riwaya da shahada mun karanta a can baya a wasu karatukan mu cewa da riwaya da shahada ba ɗaya bane riwaya da shaida ba ɗaya bane to ya abu aliyu zai hada da riwaya da shaida yanzu misali ga dalilan da ya raba su a riwaya ba a sharɗanta cewa mai riwaya sai ya zama ɗa ba a riwayar hadisi a riwayar zance ba inda aka sharɗanta mai yin riwaya kafin a karɓi riwayarsa sai ya zama ɗa ba bawa ba amma a shaida dole sai ya zama mai sai ya zama ɗa kenan kaga da riwaya da shaida ba ɗaya ba ne abu na biyu ba inda aka taɓa sharɗanta adadi a cikin riwaya ba inda aka ce ba za a yi aiki da magana manzan Allah ba sai mutum kaza ne suka ruwaito babu amma a riwaya al'adadu shartun fi kabulin riwaya mafi karanci shahada afwan mafi karancin adadin da mutum zai kawo wajen shaida shine mutum biyu mun karanta da ko a muwadda akwai wasu hukuncen da za a zo in ka zo kai shaida ga shaida ga rantsuwa اليمين مع الشاهد sannan ya halatta a yi riwaya ya halatta mutum ya yi riwaya da ya faɗi maganar da watakila amfaninta za ta dawo kan shi ta juzu riwaya tu bi ma ya udu naf'uhu ila rawi amma shahada duk wanda ya zo ya kafa shaida aka ga shaidar kansa yake yi wa za a karba? a'a a shi kaga da shahada da shaida da riwaya ba ɗaya ba ne a riwaya ana karɓan riwayar mata tukbalu riwayatun nisa amma a shahada a shaida ba a karɓan shaidar mata sai dai inda namiji a tattare da su to ya abu aliyu zai ce da ita da shahada da riwaya da shahada ɗaya ne ba ɗaya ba ne to wannan shine wajahin maganarsa ba ta da ƙarfi ولذلك لا تعتبر في الرواية في الزنا أربعة كما يعتبر في الشهادة فيه يتشقى فيه لما ba a taba cewa idan mutum zai yi riwaya akan hukuncin zina riwaya ya ba da bayanin hakkin annabi da ya faɗa aikin Allah akan hukuncin zina cewa sai an samu mutum hudu ba amma idan an zo shaida a zinafa eh sai an samu hudu to kaga da riwaya da shahada gaskiya ba abu ɗaya ba ne to sai inda za mu tsaya faslun wa yi utabaru fir rawi alƙabulu riwayatuhu riwayatuhu arba'atu shurut al-islamu wa taklif wal adala wa dabt amma al-islamu fala khilafa fi itibarihi fa innal kafira muttahamun fi ad-dini fa in qila hadha yattajihu fi kafirin la yu'minu bi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam idh la yaliqu bi siyasati تحكيمه في دين لا يعتقد تعظيمه أما الكافر المتأول فإنه معظم معظم للدين ممتنئ من المعصية غير عالم أنه كافر فلما لا تقبل روايته ولا كل كافر متأول فاليهودي أيضا متأول فإن المعاند هو الذي يعرف الحق يشي يقبله ويجحده بلسانه وهذا يندر بل تورؤ هذا من الكذب كتورؤ اليهودي فلا يلتفت إلى هذا ولا يستفاد هذا المنصب وتو بغير الإسلام المناقشة برن داكتا عن الكوي ساتي ميزو إن شاء الله سيم مودع